Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
Darasi na goma sha hudu.
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله نعم a yau rana ta 26 ga watan rajab ne ko wata na biyar kawai Eh, wannan rana ta lila- talata insha Allah za mu ɗora daga inda malam ya tsaya a sharhin littafin umda umdatul ahkam bilogati hausa sannan kuma tarjama ne bayani ne wanda yake ba wani zurfafawa za a yi sosai ba ina fatan kun gane yawa kamar yadda malamin bayani za a tashi a kitabu zaka haka dai Mhm. takara lana Mhm. bismillah faddal Mhm. نعم. Na'am. Kitabu zaka. To da farko za mu so musamman ma'anar kalima na azzaka tunda kalma ce ta larabci tana da ma'ananta a larabci da kuma ma'ananta a shari'a. Idan muka ɗauko ma'ananta a larabci yana nufin ƙaruwar wani abu ko kuma tsarkakuwa ƙaruwa abu ya haɓaka daga yadda yake. da kuma tsarkakuwa shine ma'anar azzaka a larabci amma a shar'ance idan aka ce azzaka shine wani haƙƙi ne na wajibi a cikin wata dukiya keɓantacciya an gane ko shine kamar dabbobi wanda ake amfani da su na gida ba dabbobin jeji ba ko kuma abin da yake fitowa a ƙasa na abinci da sauransu na tsiro kenan ko kuma abin da ake amfani da shi a matsayin kuɗi ake kasuwanci da shi an gane ko sannan kuma ana zakata sannan haƙƙi ne na wajibi kuma ga wasu jama'a keɓantattu kuma ana ba da ita ga wasu jama'a keɓantattu wanda an ambace su cikin suratu tauba mutum ne guda takwas fuqara masakin عاملين مؤلفة غارمين ابن السبيل أها أها وابن السبيل أها والعاملين متن تقص to wannan kenan sannan kuma ana bada ita ga wani lokaci keɓantacce wannan dai shine ma'ana azzaka a shari'ance kenan sannan idan muka lura tana ɗaya daga cikin rukunai na addinin musulunci farlantuwar zakka ya tabbata ne ta hanyar alkur'ani da kuma hadisai na annabi sallama da ijma'i da kuma kiyasi sannan akwai sharuɗa ta farko ana buƙatar wasu sharuɗa kafin wajabtuwanta shar'i na farko shine musulunci don haka bata wajaba akan wanda yake kafiri ba an gane ko duk da cewa a ranar alkiyama za a tuhumce shi me yasa bai bada zakka ba amma a matsayin shi na kafiri inda zai fidda zakka ba ta yi ba dole sai an samu musulunci sharaɗi na farko kenan sharaɗi na biyu a samu mallakar nisabi adadin da musulunci ya ware a matsayin nisabi mutum ya zamanto ya mallaki wannan nisabin idan abin da ka mallaka na dukiya ne abin da ya shafi kuɗi ko kuma wata kadara ce ko kuma abin da ya shafi abinci ne da an yattuwa in bai kai wannan adadin nisabin ba a nan ma zakka ba ta waje ba kanka ba an fahimta ko sannan sharaɗi na uku sai sun kai cikar shekara haul kenan idan ba su kai shekara ba nan ma a lokacin zakka ba ta hau kanka ba idan muka dubi kuma za mu ga zakka tana ɗaya daga cikin abubuwa na addinin musulunci masu kyau wanda ta zo ne don a daidaita tsakanin mawadata da talakawa su mawadata suna cikin jin daɗin rayuwa da morewa su kuma talakawa akwai kunci ga talauci to idan aka karɓi zakka zai zama to kamar tausasawa ne gare su da jin kansu su talakawa kenan kuma za a samu ta'awun taimako tsakanin juna an gane ko sannan kuma za a samu yanke duk wata hanyar da za ta kawo baraka da jin haushin juna idan ya zamanto ba a ba a samun wani abu da za a ke ba wa talakawa daga wajen masu za su dinga jin haushinsu kana ganin mutum yana shiga mai kyau ya shiga mota mai kyau ga gida mai kyau ga waye kai kuma kana cikin kunci na rayuwa to amma ana samun wani abu da ake dan ba wa mutum kaga zai dinga shi ma ba zai samu wannan kuncin a zuciyarsa ba da sauran dai abubuwan da zamu ga wanda su maslaha ne na zamantakewa ta yau da gobe sannan kuma za ta tsarkake mutum daga wato kaskanci na rowa an gane ko sannan idan muka lura kuma za mu ga akwai hikima akwai ma'ana ta luga da take shigowa ciki tanmiya ɗin da aka ce ƙaruwa da haɓaka a yayin da kake ba da zakka masalan idan ka ba wanda yake talaka musamman ka fidda ta yadda ya kamata ba irin yadda ake rarraba ta misali kamar mu a yankinmu za ga mutum an fidda zakka masalan a ce mutum ya fidda miliyan ɗaya a matsayin zakka to sai ya raba ta ɗari uku uku ɗari biyar biyar dubu ɗaya a ba mutane kaga wannan gaskiya ta fita amma ba a ba da ita yadda ya kamata ba to idan an ba da ita yadda ya kamata ta yiwu a ba mutum ɗaya ko biyu sakamakon wannan idan Allah ya sa mutum ne mai kula zai iya yiwuwa shi ma nan da shekara ɗaya biyu kaga shi ma ya samu dukiyar da kila za ta iya kaiwa zakka an ga an samu haɓaka na arziki sannan kuma da haɓaka na ma'anawiyya ɗin da sauransu sai mu je kai tsaye zuwa ga hadisi da malam ya kawo na farko a babin zakka shine hadisi na 166 yace an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma wannan hadisi an karɓo shi ne daga abdullahi dan abbas Allah ya da shi da shi da mahaifinsa abbas ammin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzala zira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wa ma'azu bin jabal hina ba'athahu ila yaman lokacin da ya tura shi zuwa yaman don ya isar da sako na addinin musulunci ya kiraye su ya karantar da su ya ce innaka sata'ati aqwaman ahla kitabi ka sani mutanen da zaka je musu ma'abota littafi ne mutane ne ba wai jahilai ba wanda ba su da wani addini suna da littafi wannan kamar yana nuna masa ya kasance a cikin shiri kenan ya san suwa zai fuskanta fa'ida ji'tahum idan ka je fad'uhum ila an yashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya zamanto farkon abin da zaka fara kiran su akai shine tauhidi kalmar shahada su fara yin kalmar shahada tukunna su shiga cikin musulunci kun ga wancan sharadi na farko na al'islam fa'i za huma ta'ulaka bi zalik idan suka maka biyayya akan wannan suka karɓi musulunci bayan sai sun karɓa tukunna fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin sai ka ba su labari to Allah ya farlanta musu wasu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa laila wanda ake yin su a yini da dare guda biyar bayan sai sun karɓi musulunci ka tabbatar da cewa sun karɓa sun yadda sun yi imani to yanzu duk abin da za ka kawo su daga baya za su amince da shi amma in farko kawai ka je ka fara magana da wani abu na na kallafawa za ci kai hanya wannan za mu iya musuluncin nan kuwa kaza kaza amma in suka samu wannan imanin a zuciyarsu da farko sai a musu bayanin cewa akwai salloli guda biyar da aka farlanta bayan nan fa inhum ata'u laka bidhalika idan suka karbi wannan fa akhbiruhum anna Allah qad farada alaihim sadaqatan to sai ka ba su labari to akwai wani abu daga baya kuma Allah ya farlanta muku wata sadaka to ukhadhu min aghniyaihim za a karba daga wajen talakawa daga wajen mawadata masu kuɗi faturaddu ala fuqara'ihim abawa talakawansu a cikin su suke tare suke da su amma su wayannan Allah ya hore musu dukiya su kuma wayannan talakawa ne to za a karba a wajen wannan masu dukiyan abawa talakawan didde su ne da suke amfana fa in hum adaulaka bidhalika idan suka maka da'a akan haka sai ka yadda cewa za su yi fa iyyaka wa kara'ima amwalihim to ka kiyaye kar idan ka zo karɓan zakan nan ka ce za ka ɗauki dukiyar da take zaɓaɓɓiya a wajen mai ita wanda ta fi kowace kyau masalan idan dabbobi ne kar ka duba ka ce sai mai mai ko sai kwashashiya idan ka haka kila za ka karya mai tattalin arzikinsa kila hima a kanta ya dogara wajen samu wasu abubuwa na shi idan aka karɓa kun ga an to ba a samu wancan hikima na daidaitawa da tausasawa ba shi wannan an karya shi kenan yanzu misali yana da dabbobi akwai ƙosassu akwai wanda suke kuma ramammu sai kaje ka karɓe gaba ɗaya ƙosassun to ta yaya kuma zai ƙara dukiyarsa za ta ci gaba da haɓaka to sai a kiyayi wannan ko kuma in dukiya ko wani abu makamanci haka wanda ba dabbobi ba wattaki da'atal mazlum sannan ka kiyayi addu'ar wanda aka zalunta kada ka ga a matsayinka na wanda na aike ka sa'i zaka je karɓo zakka ko kuma ka ga kana da shugabanci akan su ka ce zaka zalunce su to ka sani duk wanda aka zalunta idan ya roƙi Allah addu'arsa ana buɗe mata ƙofofin sama kai tsaye Allah yana amsarta fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab babu shamaki tsakanin addu'ar wanda aka zalunta da ubangiji kai tsaye daga yayi Allah zai amsa na'am idan muka lura da hadisi ma'ana ta gaba ɗaya annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aiki ma'adu bin jabalin garin Yaman a matsayin da'i mai da'awa a matsayin kuma malami kuma a matsayin alkali to don haka sai ya bayyana masa wasu siffofi da ya kamata mai da'awa ya siffanta da su siffofin wannan da'awar da hikimomi da zai bi wajen yin da'awar da farko ya ba shi labarin cewa zai je wajen wasu mutane ma'abota littafi to ya san irin maganar da zai yi da su saboda mutum mai ilimi magana da za ka yi da shi da bambanci da wanda ba mai ilimi ba idan ka zo kana ba mutane labari ko kana ba su wani hukunce-hukunce idan ya zamanto waɗannan masu ilimi ne sun san wasu abubuwa yadda za ka usulubin da za ka bi wajen magana da su da bambanci da wanda su ba su taɓa sanin komai ba an fahimta to shi yake nuna masa hanyar da zai bi da farko kenan kasan mutane ne wanda suke suna da littafi suna da shari'a nasu illa iyaka kawai ya zaman to ba sa kai ko kuma wannan shari'a ta musulunci da ta zo ta shafe waccan to za su iya jayayya da kai za su iya kafa maka hujja da sauransu to kasan irin tanadin da za ka yi halil kitab kun ga wannan ya bashi a wato hanya ta farko kenan kaman ko a yanzu kai ma in da ka yi wa mutane da'awa kamar yadda laraba suke cewa likulli makam makal kowanne waje kowanne matsayi akwai irin zancen da ya dace da shi kowanne waje sai ka san irin yadda za ka bi sannan kuma sai nuna masa mafi muhimmanci farkon abin da zai kula da shi ne kalmar shahada shine asas kamar ginshiki na dukkan wasu umarni da za su biyo baya yanzu misali kamar a ce gida ne za a yi ko wani gini za a yi idan babu foundation ta yaya zai zauna an san foundation ko ba sani a faransanci me kuke mene e yawa e foundation kamar na ƙasan nan haka kun ga dole sai an samu wannan tukuna ɗora gini a kai idan ba a yi ba kana ganin ginin zai tsaya to kenan duk abin da zai biyo bayan ba wannan kalmar shahadar zai zama shiririta to ba za a karɓe shi ma da muhimmanci ba to an samu wannan wato kalmar shahada matsayinta na asas don haka ibada ba za ta inganta ba idan babu tabbatuwar kalmar shahada a zuciya kuma a aikace a jiki kenan idan aka samu wani abu da zai warware ta duk wata ibada ita ma ta tafi an gane ko sannan sai ya umarce shi akan cewa duk abin da zai kawo musu dole sai sun mai biyayya a na farko tukunna zai je na gaba an gane ko wannan shine abin da ake maganan cewa ka fara da al'aham summa aham sai sun ka fara da wanda yake mafi muhimmanci sai kuma mai muhimmanci haka haka daki daki fiqhul awliyat kenan an gane ko sai kuma bayan kalmar shahada sai gaya masa abin da yake mafi girma cikin ibadodi shine sallah idan ka ɗauke kalmar shahada duk wasu ibadoji da Allah ya umarni da su to sallah ita ce a gaba ku duba saboda muhimmancin sallah sai da aka je har sama can can can inda al'arshi aka karɓo ta amma sauran abubuwa duk ana sauke bayani ne ana sauke bayani kuma idan muka yi dubi a da sallah ta biyo bayan misali na'am da yi magana akan sallah kuma sai yi magana abin da ya biyo bayan ta shine zakka ko da cikin alkurani muka lura zamu ga inda Allah yake hada sallah da zakka aqimu salatu zakka dan haka a wuri ɗaya suke dan haka ma ya tabbata lokacin kalifancin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu an samu wasu suka hana zakka sai ya ce zai yake su sahabbai suke ta mamaki ya kaza kaza kaza ya ce ba ku gani Allah ya haɗa zakka da sallah ba a cikin alkurani don haka duk wanda suka hana zakka zai yaƙe su sun raba tsakanin wannan na addinin musulunci in ka ƙi ba da zakka to kenan sallar ma ba ta da muhimmanci a tare da kai an gane sai kuma muka lura za mu ga kamar yadda misali mutumin da yake a matsayin sa'i zai je karɓi zakka watakila zai amfani da wannan damar da aka shugabantar da shi ya ce zai zalunci wanda zai karba ko kuma a matsayinka na shugaba ka ce za ka zalunci wanda kake shugabanta to sai nuna masa ya faɗakar da shi cewa ka kiyayi addu'ar wanda aka zalunta in ka zalunce su suka maka addu'a to Allah zai amsa kai tsaye idan kaga Allah misali kamar a ce ana kana ana zalun mutum yana zaluntar ka kana addu'a kuma kaga ba ta yi tasiri akan shi ba to kama ana masa tamhil ne ana masa wato talala ne ya tara zaluncin da yawa yadda idan ya je alkiyama azabarsa za ta yi girma amma kai tsaye in kai addu'a Allah yana amsa in dai an zalunce ka ka nemi haƙƙinka to akwai abubuwan da za mu iya ɗan cirowa daga cikin duk da ma dai kusan na yi bayanin su a cikin wannan hadisi magana ta farko da ya ce in naka sata'ati qauman ahla kitabin kamar shimfiɗa ce ta ya tattaro himmarsa ko sannan kuma magana na biyu tanadi ya haɗa iya ya haɗa hujjoji da zai ƙila in sun yi jayayya da shi zai iya kare karewa sannan kuma muka lura za mu ga kyawu da hanyoyi da ake bi wajen yin da'awa zuwa ga addinin musulunci wannan kenan a takaice tunda ba za mu zaifafa ba sai mu je ga hadisi na gaba hadisi na'am ka shaidinka da kara'im amwal manyan dukiya wanda take zababbiya cikin dukiyoyin mutum an gane ko yawwa mhm ma'anar me ma'anar me ban ji ba hina lokaci mana eh waqt al-waqti ne hina na'am yauwa magana akan wancan kira'im amwalihim yauwa zai ɗauki tsakatsakiya ne an gane ko wanda ba ta zamanto wulaƙantacciya ba kuma ba mai daraja ta tanƙolo ruwa ba tsakatsakiya a cikin abubuwan da zai karɓa na zaka in ma dabbobin ne kenan hadisi na gaba hadisi na ɗari da sittin da bakwai نعم خمسة نعم hadisi na 167 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمسة أوسك صدقة وأن حديث أنكر أودغا صحابي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يكي تشوى مزال صلى الله عليه وسلم ينتشوى ليس فيما دون خمس أواق صدقة باب الزكاة ga abin da bai kai ƙoƙiya biyar ba wala fi ma duna khamsi zaudin sadaka sannan ba zakka ga abin da bai kai zaud shine raƙuma guda biyar zuwa sama bai kai biyar ba wala fi ma duna khamsati ausukin sadaka sannan abin da bai kai ausuki biyar ba ba sadaka ba zakka a ciki sai mu ƙara komawa ga hadisin a karo na biyu don mu ciro ma'anonin wasu gara'ib na farko awaq kalimatu awaq jam'i ce ga kalmar uqiya in ka ce uqiya guda ɗaya awaq da yawa ma'anar uqiya shine duk uqiya guda ɗaya tana daidai da dirhami arba'in wani abu ne da ake amfani da shi a matsayin kuɗi a matsayin abin da ake wato gudanar da kasuwanci da harkoki na yau da gobe da shi to kimarsa yana daidai da dirhami arba'in duk guda ɗaya an fahimta to idan ka haɗa su arba'in arba'in so biyar nawa zai baka ɗari biyu cif dirhami ɗari biyu shine a matsayin nisabin da za ka ba da zakka to dirhami ɗari biyu ne ka tashi za kwatanta shi da kuɗin ƙasarku a yanzu kamar misali a nan Nijar sai fa sai mu ce kamar kimarsa nawa zai ɗauka to abin da ya baka to shine abin da zaka fidda zaka a ciki an fahimta yawwa amma shi dirhami shine abin kiyasi a kan shi dirhami ɗari biyu shine nisabin zakkan to idan na kwatanta dirhami ɗari biyu kamar sefa nawa zai ɗauka sefa miliyan kaza a ɗari kaza to wannan adadin da zai baka shine in kuɗin kai kai wannan adadin kuma yi shekara to sai ka fidda abin da aka ce ka fidda an gane wannan shine abin da ake nufi sai kuma zaud lafazi ne da ake itlaƙinsa a kan raƙuma daga uku zuwa sama ala salasa min al-ibil ila al-ashr daga uku zuwa goma sai a ce zaud zaud idan raƙumi yayi ƙasa da uku ba za a ce zaudu ba daga uku hudu biyar haka zuwa goma sai a ce zawud to kenan idan kana da raƙuba idan guda biyu ne duk tsadar da za su kai ba zaka ciki an gane idan guda uku ne nan ma ba zaka in hudu ne ba zaka sai sun kai nawa biyar wannan shine ka'ida sai kalma ta gaba ausukin ita kuma jam'i ne na kalmar alwasaku bi fatih ilwawi alal mashhur dan ce mafi shahara asalin abin shine ma'ana alwasaku shi kuma yana daidai da sa'i 60 bi sa'in nabawi irin sa'i na manzo an san sa'i ko sa'i guda 60 shine wasak guda daya an san sa'i yana daidai da kwano babba haka kwano babba in ka girgice shi kwano na awu babba tiya ke ce masa anan ko ka san yanayin hausa ta mu da bambanci mu muna cewa kwano a Najeriya an ce kwanon awu babba haka ba maraba ba sama na sama da maraba dan yawa tiya ko to shine idan ka zuba shi ba cikon shi ba haka ba tare da yayi shine haka ba to shine wannan sa'in sa'i guda 60 shine wasak guda ɗaya an gane sittin eh ba ya tudu can ba sittin shine guda ɗaya to sittin sittin so biyar nawa ne ɗari uku ko to sai ka samu sa'i sa'i kwano ɗari uku shine daidai da nisabin zakka an gane kwano ɗari uku to kwano ɗari uku nan idan ka ɗauko awun da ake a yanzu idan ka ɗauki buhu mai cin kwano arba'in buhu bakwai da rabi shine nisabin zakka idan ka mallaki abin da ya kai buhu bakwai da rabi buhun da yake cin arba'in fa amma kusan akwai buhu mai kwano arba'in akwai mai sama da arba'in yana ko a ɗari uku dai malam ɗari uku cin sittin sittin so biyar ɗari uku yauwa shi cewa ɗari uku da sittin malam lissafin lissafin ka bai daidai ba to yanayin dai lissafin kawai in dai ka gane abin da ake nufi kwano kaza sai ka kiyasta buhu nawa ne wannan kwana idan mai arba'in ne kaga buhu bakwai da rabi yawan mai ashirin da biyar mai ka lissafa nawa zai baka buhu sha biyar ko sha biyu yawa kaga buhu sha biyu shine nisabin zakka an fahimta to wannan shine sai idan an ce duna abin da ya ƙasa da wannan saboda akwai riwaya ta muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fi habbin wala tamrin sadaqa hatta tabluga khamsatu awsaqin kwaya ko dabino ba zakka a ciki sai sun kai ausiki biyar ma'ana in dai bai kai ausiki biyar ba ba zakka idan mai kwano ashirin da biyar ne buhu goma ne da kai buhu goma da rabi ba zakka masalan an ce kwano sittin a kwano ɗari uku sai kake da kwano ɗari biyu da casa'in kaga ba ɗaya ko ba zakka wannan abin a ra'ayin malamai gaba ɗaya amma imam malik yauwa a ra'ayin malamai ba zakka in a wajen imam malik a mazhabarsa kenan ko da a ce ba kwano ɗaya ko kwano biyu to sai ka da zaka ya sami bai yasir an gane to wannan kenan ma'ana ta gaba ɗaya ta ijimali na wannan hadisi kamar yadda muka yi bayani a farko asalin dai zakka muwasad ne tausasawa ne ga talakawa ko ba haka ba don haka za a ke ba a karban zakka daga wanda dukiyarsa kaɗan ce sai wanda ta kai nisabi idan zama to an tausa sa san talaka shi kuma mai kuɗi an munana masa an tsananta masa kaga ba a samu ma'ana ta tausasawan ba a ciki to magana ta gaba daga cikin fa'idodi da mu ciro a cikin hadisi mun ga cewa wajabtuwan zakka ga wanda yake da nisaban da aka kirga idan abin da ka mallaka bai kai nisabin da aka kirga ba ka sani ba zakka akai an gane ko sannan abin da ya ƙasa akan wannan kamar yadda na muku bayani ba zakka sai dai kamar yadda imam malik shi ya yi musamaha ko da in dai abin kaɗan ne ya rage kamar kwano ɗaya kwano biyu bai cika ɗari uku nan ba to shi ma za ka fidda zakka to kaga kenan za ka bi mazhabar sauran jamhur ko za ka bi na malik kaga mutane yanzu za su ɗauki na jamhur ne ko ya ce ya kai ɗari ukun nan ba ka da kwano ɗari uku ba kwano ɗaya ba zakka ba kwano biyu ba zakka amma in muka bi ra'ayin malik ba akwai kaga ba za ka ɗauki na malik ba ko na'am alaikum salam eh to ai ba mu zo ga wannan ba yanzu dai mun yi magana akan asalin zakan amma ya ake fidda wa kowanne an gane to idan mutum yana da fidda ta kai ɗari biyu fidda ta kai dirhami ɗari biyu shi ne dirhami ɗari biyu ko lissafin kuɗinka da kake da shi ya kai ƙimar dirhami ɗari biyu yadda muka faɗa adadin kuɗin da kake da shi kuke amfani da shi to za a fidda rubu'un ushiri ne shine abin da ake fidda rubu'ul ushiri me ushiri ka kasa abu gida goma idan kasa abu gida goma ka ɗauka so ɗaya wannan guda ɗaya ana ce masa ushiri shi kuma sai ka kasa shi hudu sai ka ɗau ɗaya shine rubu'i rubu'i shine ɗaya bisa hudu kaga ba ma abu da yawa ake cirewa ba kawai mutane da yawa za ka ba su iya fidda ba wani abu da yawa yanzu a ce ka kasa dukiyarka gaba ɗaya kana da miliyan ɗaya masalan mu ce miliyan ɗaya shine zai kai zai kai kimar dirhami ɗari biyu ka kasa ta gida goma nawa zai baka dubu ɗari ko jaka ɗari ko to jaka ɗari ka raba ta gida hudu nawa zai zama ashirin da biyar ɗin shi ne zakar eh jaka guda dala arba'in za ka fidda dala biyar to ka gani ko duk jaka guda za ka fidda dala biyar in kama fidda wancan lissafin kenan ba wani abu da yawa ake cirewa ba kawai dai rowa ce ta mutanenmu kuma da da rashin jin tsoron Allah to wannan kenan wai za balagatil iblu khamsan fa fiha shad idan raƙuma ne da kai aka ce suka kai biyar tukunna ko to za ka fidda akuya kun san akuya ko haka ana haka kuke cewa to za a fidda guda ɗaya kana da raƙuma guda biyar akuya ɗaya za ka cire ka bada ba wai raƙumi za ka ɗauka ka bada ba haka shi ma ba wani abu bane mai yawa wal ashir shatan idan goma ne fa akuya biyu kana da raƙuma guda goma za ka fidda akuya biyu wal khamsa ashara idan guda goma sha biyar ne za ka fidda akuya guda uku shine zakan ana ganewa wal ishrun idan suka kai raƙuma ishirin za ka fidda guda hudu akuya hudu فإذا بلغ خمسا وعشرين تو إذا سكي رقمي إشرين دبير ذاك فد بنت مخاض من الإبل raƙumaci mahaifiyarta tana da ciki cikin ya kai wata goma da ce ake ce mata bintu mahad ko kuma a'a wadda ta shiga shekara ta biyu an haife ta yanzu tana cikin shekara ta biyu to irin wannan zaka fidda kaga ita ma ba wata babba bace a raƙuma 25 zaka dauko wanda ɗan raƙuma ce ta shiga shekara ta biyu an gane idan zaka fidda kawai ba na bane da yawa ko shababi yake nan na'am ba sai da na'am eh ya danganta maslaha gaskiya in san samu ne ka ba mutumin yanda zai amfana shi ma kila ya haɓaka yanzu za ka ɗauko kamar raƙuman nan ka ce za ka saida ta ka kakkasa mutane biyar goma kaga ai za su amfana sosai ba yi shi kenan ka fidda shi kenan ya fita kaga ba na bane mai wahala ko na'am maza eh abin da zai faru shine gaskiya maslahan da zaka duba shine karka karkasa ta yanda ba za su amfana da yawa ba gaskiya mabukata da yawa sai ka duba mafi bukata a cikinsu ai duk in ka tara mabukata ba za a rasa wanda wayannan sun fi bukata ba wayannan sun fi wannan bukata kamar yadda wancan hadisi na wanda ya je ya sadu da matar shi da azumi ya zo yake cewa ya halakka za ka zama Allah sallam ya ce ya je za ka iya yin azumin wata ya ce ta yaya ya ce mutumin da ya kasa yin azumin ga azumin kwana talatin ma bai ya zo ya wannan barantana to ana zaune aka kawo abu ya ce to je ya ba da sadaka ya ce ala afukar baitin baitin min nigo ya ce hadisin ne gidan da ya fi ni talauci kaga shi yana yana da mutum aka ce to ka je ka ciyar da iyalinka to kaga ba za a rasa wanda suke mafiya bukata ba sai ka duba su ka ba su da ka ce zaka kasa masalan a ce kana da dubu zaka fidda zakar dubu ishirin kaga dubu ashirin dai ba wani kuɗi bane mai yawa jaka ashirin ka je ka ba mutum biyar ko mutum goma jaka biyu ba gwara ka ba mutum ɗaya ba jaka ashirin na watakila in ya sa ta a wani kasuwancin ta haɓaka ka gani amma ka raba ta gida ko ka raba ka je ka ba da dala ɗari ɗari ɗari masalan kaga wani na zaka an fitar dai amma gaskiya dai kan da saura na'am wa ma bai na zalika abin da ke tsakanin 25 an gane ko ko tsakanin misali kamar mu ce daga 20 zuwa 25 to ana ce masa waqsu abin da ke tsakanin 25 za ka tsallaka ana ce masa waqsu abin da ake zufi da waqsu shine abin da ke tsakanin rabo guda biyu ba ƙari za ka yi tafi da haka haka ne yanzu misali kana da 25 za ka fi da bintu makhat 26 bintu makhat 27 haka haka an fahimta wannan shine ake ce ma waqsu so thumma tu'khadhu fi asnan al-ibli daga nan kuma sai a fara daukan shekara shekaru na rakuman fi ma fasala fi hadisi Anas sai a fara daukan adadin shekaru ana fiddawa abin da ya sama wa idza kanat al-hububu idza balagat al-hububu aw thimar khamsata aw sikin idan dan itace ne abinci ko yan itatuwa wannan wanda suke da zakka a ciki idan suka kai amsuki biyar shine salasu mi'ati sa'in sa'i ɗari uku to za mu yi dubi mu ga yadda aka same su da farko idan ana shayar da shukar kafin ta da tsiro da 'ya'yan da sauransu da wahala ana amfani da wani abu da ake ce musu hassawani shine guga da ake yi wani abu ne da ake yin sa sai a sa guga a jiki da yawa za a ke ɗaura shi zai ke shiga cikin rijiya yana janyo ruwa ana fidda a shayar da shuka ban san ban taba ganin irin shi ba gaskiya ka ka ka zaka iya ganin shi in kana amfani harka da jeji haka zaka iya gani ko kuma ana amfani da wata na'ura ko kun san generator ko ko irin wannan a janyo ruwa a shayar da shukar tukunna abin ya fito an gane to irin wannan inda wannan ake shayar da shukar har ta fitar da ta yi tsiro ta yi 'ya'ya ففيها نصف العشر زكرت شيني ربع عشري nawa ne ushiri ɗaya bisa goma ko sai a raba shi biyu sai ka bada rabi shikenan an gane wayan kana tusqa bila kulfa idan kuma ana shayar da tsiron ba tare da wani wahala ba kamar anhar ruwan kogi ne yake zuwa yake shayar da su ba kai ne kake zuwa ka ebo ba ko kai amfani da wata na'ura ko kuma akwai idanun ruwa ne da yake gudana a gurin yana bin hanyar ya shiga cikin gonarka ya shayar da su ko kuma irin rijiyar da ake tonawa tana ƙasa tana watsu ruwa sama irin inda suka ci gaba akwai irin wannan wanda za ga tana watsu ruwa ba ebowa ake aje a ɗauko a kawo a kawo to irin wannan fafihal ushru za a ba da ushiri ɗaya bisa goma sai ka sa abin gida goma sai ka ɗauki kashi ɗaya ka bada an gane ko da wannan shi ne to sai magana akan ‘ya'yan itatuwan da ake fidda zakan abincin ana fidda zakka ne ga abin da za a iya auna shi kuma a ajiye shi a matsayin abinci ba zai lalace ba kenan idan abin da abin abinci ne in ajiye shi zai iya lalacewa ba zakka a cikinsa wannan shi ne ra'ayin jumhurin malamai musamman mazhaba guda uku malik shafi'i da hambali amma hanafiya suka ce har ta sauran abubuwa da su sai an fida musu irinsu salat kabeji da sauransu khadarawat kaga nasa akwai tsauri ko amma su malikiya da shafi'iya da ahmad bin hanbal kawai abin da za ana iya auna shi kuma za a ajiye shi ba zai ɓaci ba shi ne kawai yake da zaka sai mu ɗauki wannan ko shi ne shi ma malai cewa alƙaulul awwal arjah magana ta farko ta furin jayi gaskiya saboda wancan za su iya ɓaci wataƙila ajiye shi ma zai ɓaci kaga an yi asarar shi ko domin abin da ake aunawa ɗin ake ajiya shi ne kamala ta ni'ima ta fi tabbata a ciki an gane ko to in sai hadisi na gaba malam ya ajiye shi zai ɓaci ko Mm-hmm. to amma ana magana akan abinci akwai wata magana ta malamai cewa ana magana akan abin da yake abinci ne tumatar abinci ne eh ana ci to ya danganta ka san mutane wayo wannan kamar za su ce za su yi wa Allah wayo ne ko ran ce ba zakka za ka boye shi lokacin da zai tsada ka sayar ko ba haka bane to gaskiya wallahu alam wataƙila in ya zamanto ka yi amfani da shi ta wancan hanya za ka iya fidda zakka wallahu alam amma dai asali dai abin da yake khudrawat ba zakka a ciki sai dai idan mun bi wancan ra'ayi na hanafiya na eh hanafiya da suke maganan kawai Allah ya ce ai ku cire ku bada ku cire daga abin da muka azurta ku da shi wanda ma tumbitul ard ƙasa take fitarwa kawai ƙasa ya fitar da shi ai kaga su ma ƙasa take fitowa to su ɗauki zahirin maganar amma malamai kuma sai suka aka yi aka duba hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya magana a ce akan cewa ga abin da ya kamata a fitar wa zakka idan ba abinci bane kuma ajiye shi zai ɓaci to ba zakka a ciki an gane ko kamar me aiwa ko mai kuɗin sa ba ka fitar zakka ba ko miliyan miliyan ne guda ɗaya ko ba zakka na malam je awaki eh ukiya eh yana daidai da dirhami arba'in shi wani abu ne da ake amfani da shi na kuɗi ka san kowace ƙasa da yanayin kuɗaɗensu ko to shi wani ukiyan guda ɗaya dirhami arba'in to ka kimanta dirhami arba'in nawa yake a kuɗin garinku sai ka kimanta ka kimanta sai ka samu arba'in guda biyar ka samu ɗari biyu kenan na muje na'am na'am na'am hadisi na gaba hadisi na 68 ai 168 hadisi ne da aka karbo shi daga sahabi abin huraira radiyallahu anhu yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce laisa alal muslimi fi abdihi wala farasihi sadaqa ai laisa sadaqatu ba wata zakka alal muslimi ga musulmi fi abdihi ga bawansa da ya mallaka wala farasihi ko dokinsa ko wani abin hawansa wa fi lafzin a wani lafazi na ruwayar hadisin ya zo da cewa illa zakatul fitri sai dai zakatul fitr fi raqiqi wannan ana fitarwa bayi ma'anar wannan hadisi shine da aka ce ba sadaka ba zakka ga musulmi cikin bayi da ya mallaka ana nufin bayin da ya mallake su ne lilkuniya kawai abin da ake ce makuniya a fiki hanci shine dan amfanin kansa ba dan kasuwanci ba idan yana kasuwanci da bayin ne ya siyar ya siya to wannan ma zai fidda zakka duk dukiyar da ta zamanto ba ba mai ita ya rike ta dan ta haɓaka ba ne kawai dan amfanin kansa ne baya kasuwanci da ita to wannan babu zakka a kai kenan haka sauran abun hawa idan kana da motoci in sun kai miliyan ɗaya duk tsadar su in dai ba wai kana kasuwanci da su bane ba zakka a ciki in kana da dokuna in sun kai wannan adadin in dai ba kana kasuwanci da su ba in dai hawa kake kenan to ba zakka a ciki an fahimta shine abin da yake nufi sai dai zakatul fitri wanda za a fitarwa bawa zakatul fitri zakan da ake badawa ƙarshen azumi ko yawwa to wannan za a fitarwa bai saboda tana da alaka da jiki ne ba dukiya ba an gane abin da za mu ciro daga na fawaid na hadisi shine na farko zaka ba ta wajaba ba ga mutum ga bawanka da yake maka hidima ko kuma dabbar da ka riƙe ta don hawa ko wani abin hawanka an gane ko na'am abu na gaba idan suka zamanto don kasuwanci ne kamar yadda na yi bayani to za a fidda zakka kaman kana da kadara ka siya gida ko kuma fili ko wani abu makamancin haka amma ba ka siye shi ba ne don yi nan gaba ka sai da ya yi tsada ka yi kasuwanci da shi kawai ka siya ne ka mallaka ko shekara nawa zai komai tsadarsa ba zakka amma idan kana kasuwanci da shi ka siya ne don nan gaba ka dan sai da zai yi tsada da sauransu ko gida ne ko wani abu kadara to wannan shi ma in yi adadi ya kai nisabi kuma ya cika haul za ka fidda zaka a ciki an gane duk yawan gidajenka in dai ba don wannan tijaran kake ba zakka haka nan abubuwan hawanka motoci ne ah, irin mota haka ko jirage ne ma kake da su dai kai ka sani ba zakka an fahimta matukar dai ba dan kasuwanci ake ba kan kasuwanci ne kana samu kuɗi yana shigowa za ka iya ƙara wasu ana samun tanmiya kenan yawwa to in ba wannan ba zakka a cikin nan yawwa to wannan ma ba zakka to to kaga kuma an sa haya to kuma kaga kana amfana da wannan kuɗin kamar shi ma kana kasuwanci da shi in dai an sa haya ai kamar ana kasuwanci kasuwanci ne amma in dai ka siya ne dan baka son kuɗin ka ya samu matsala ka siya kawai ka ajiye su wannan ba zakka amma ana haya kaga gaskiya ana kasuwanci tsakani da Allah haya ai kuɗi yana shigowa ko kaman kaman ya fi ma wanda zai sai da kila saboda haya din nan an da mun samu shekara ɗaya watakila in gidan babba ne ko mutane da yawa gidajen kuɗin da za ka samu da yawa wannan kenan kawai ba a kasuwa ana magana a ruda littijara a ruda shine duk wani kadara littijara Yau, in kyauta ne wannan ba matsala littijara kawai tijara kasuwanci shi ake magana a kai kyauta wannan ai ba kasuwanci bane ko mm ya sa su kyauta ba eh shikenan ya sa su kyauta amma in dan kasuwanci ne ka sani cewa akwai zakka in ba kasuwanci bane ba zakka to wannan shine ni he sun kai nisabi sun shekara ai shine mun karanta a farko can ka'ida ko yawwa ana buƙatar nisabi da kuma cikan shekara me ba zakka mana ana magana akan wanda kake yin kasuwanci da su ne an gane yawa sai hadisi na gaba عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاجماع جبار والبيع جبار to والمعدن جبار وفي وفي الركاب خمس الجبار الحذر الذي لا شيء فيه والاجماع الدابه
na'am. hadisi na gaba hadisi na ɗari da sittin da tara shi ma daga sahabi dai abi huraira radiyallahu anhu abdurrahman bin sakhar ko anna rasul sallama kala yace maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace al ajma'u jubarun wal bi'ru jubarun wal ma'dinu jubarun wa fir rikazi al khums al ajma' dabbobi dabba eh kana da dabba in ta je ta yi barna ta yi asa ta, ta janyo asara asarar da ta janyo jubar banza ne ba ba baman ba ramako akwai sharaɗi ba amma Yawwa. wal bi'ru jubarun barnar da rijiyarka da kake da ita ta janyo wani ya shiga ciki ya mutu ko dabba ko dabbobi suka fada ciki suka mutu ba ramako mai su ba za ka biya shi ba ko mutum ya shiga cikin rijiyar ka ya mutu an gane ko nan ma ba za a ce sai ka biya diya ba wal ma'adinu jubarun ma'adani inda ake ciro wasu abubuwa a ƙasa da ake amfana da su irin gwalagwalai zinare da sauransu ya zama mallakanka ne sai wani wasu suka shiga don su yi am- su ciro wannan abin sai suka suka halaka ba diya a kanka wa fi rikaz al-khums rikaz ajiya ko bin ah, ajiya da ake samu a ƙasa irin ta mutanen mutane da suke ajiyewa misali wani lokaci ana tono za a yi gini ko za a yi wani abu sai a tono wani abu wata ah, kaman tukunya haka da ka- da ma'adani a ciki ko da kuɗi ko da wani abin amfani mai tsada binne ake ce masa ko kusan da haka ne suna mu to shi wannan za a cire humusi ɗaya bisa biyar mu ƙara komawa ga hadisin a karo na biyu kamar yadda muka yi magana al'ajma'u da yana nufin dabba ko ma'adani kuma shine gurin da ake ciro wato arziki ma'adanai na ƙasa su ah, zinare da sauransu dikazi kuma shine binne da ake yi mu a area muna cewa binne ban san ko nan ya Hausa take ba haka ake cewa ko me kuke cewa baka san shi ba kai gaskiya ba kika samu yanzu jahiliya da ne ake yi saboda ba a je ake a banki da sauransu ba mutum sai ya zuba a cikin tukunya ko wani ya binne a ƙasa shikenan kawai ko a gonarsa ko wani gidansa ko wani abu to wannan ake cewa shine al-rikaz in muka dubi za mu ga manzo Allah sallam ya bayyana wato wasu abubuwan da akan iya samun talaf ta hanyar su sukan iya janyo asara ko wata barna idan muka dubi ga ajma akwai sharaɗi sharaɗin shine ya zamanto mai dabbobin ba shi ya tura su ba suka je suka yi barna inda suka yi wannan na farko kenan sharaɗi na biyu ya zamanto ba da daddare ba ne ya sake su inda daddare ne akwai ganganci an gane sharaɗi na uku kuma ya zamanto baya cikinsu a lokacin da suka je suka yi barna baya ciki kawai ba da sani shi ba suka fita kuma ba da daddare ba ne an gane ko kuma akwai gurin da yake iya kiwo da su sai suka zamanto sun wuce wurin sun shiga wani wurin can wanda shi kuma bai tura su can ba to in aka je aka yi barna a gonar mutum aka cinye kayayyaki amfaninsa ko wani abin na amfani to ba za a ce sai ka biya ba ba wani laifi a kanka kai mai dabbobin kenan an fahimci wannan amma da daddare ka sake su to wannan ganganci ne sai ka biya sai an biya kimar abin da ka janyo suka janyo na asara idan kana ciki kai ma kana ta gudanar da su aka je aka yi nan ma haka ko kai ka sake su da gangan kawai ka tura su haka kamar irin abin da mutanenmu suke yi mutanen jeji shi kuma barbare sun ji daɗi an ce mutanen amma bare bari ma yana ga suna yi su ma ko za mutum zai saki dabbobinsa su yi jeji sai ya shiga da shi shi ma kansa ya kora cikin gonar mutum su yi ga su abinci wannan dole sai ya biya ka'ida to wannan shine sharadi na farko kenan to duk barnar da za su yi inda ba kai ka tura su ba ba da daddare ba ne kuma ba ka ciki ba wannan ba wani laifi a kanka an gane ko ba zamani wannan shine mazhabar wato jamhur na kaga dai sun san da gangan kenan shine kawai magana yawwa sun san cewa in sun sake su za su je su yi barna wato ka sake su da gangan sakaci ne wannan to wannan tafriti ne a gaskiya na'am yau baka sani ba wannan ai ne aka ce in baka sani ba ba laifi a kanka amma kai ka sake su da daddaren ko da rana da niyyarka da saninka ya zama sakaci kenan amma in baka sani ba suka fita kawai suka je suka yi barna to a ka'ida ba za ka biya ba in ka ba mutum kawai ka yi ihsani ne ba wani laifi a kanka a shari'a saboda dabbobi ne su ai ba masu hankali ba ne komai girmansa ba magana a kai nam sai rijiya kamar rijiyar ka ce ka sa mutum ya shiga kai kuma baka san da cewa akwai maciji a ciki ba ko akwai wani abu mai cutarwa kila wani abu ne ya fada ciki ka sa shi shiga ya dauko ka kai ka sa shi ko kuma baka san da wannan matsalar ba to idan ya je ya mutu ba za ka biya diya ba amma idan ya zama to ka san akwai maciji a ciki ko akwai abin da zai iya halaka mutum sai ka sa mutum ya shiga shi kuma bai sani ba in ya je ya mutu dole sai ka biya diya ko kuma a ka ruɗe shi ka nuna mai ai ba damuwa akwai ɗan hikimomi da ake da sauransu kai an samu gururi a ciki nan ma idan ya mutu ko wani abu ya same shi dole sai ka yi biya akwai zamani a kai an gane yawwa kuma kuma ma'adani ne shi man da ake wannan tonan yawanci ana samun matsala irin guraren nan wajen tone tonen abubuwan kai ka san wajen akwai damuwa sai ka sa mutane suka shiga to duk abin da ya same su dolan dole sai ka biya akwai laifi a kanka in su suka yi da wannan kuma kaga su suka sani yayi su suka yi da kansu in su suka yi da wannan ba damuwa amma mutum shi bai sani ba bai san da matsalar ba kai kuma ka ruɗe shi ka sa ya shiga kala sai ka ba da haddiya sai magana akan rikazi ka'idar rikazi a lokacin da aka same shi ake fuddawa ba sai ya shekara ba kuma kowane irin abu ne ko kaɗan ne ko da yawa ne inda ka samu wannan birnin sannan kuma bayan nan akwai wata ƙa'ida da malamai suka fidda shi ne ya zamanto a ƙasar da aka samu abin ba mallakin wani ba ce misali kai ne kana tono a gona kuma gonar ta wani ce idan ka samu nashi ne ko da ba shi ya binne ba eh mamluka ce wannan ƙasar ana ce mata ardun mamluka ya zamanto ƙasar ba ta kowa ba ce kawai haka jiji ne na Allah ba na kowa ba sai ka samu to shikenan sai ka raba biyar ka ba da kashi ɗaya halas na'am kamar ya kenan ban gane tambayar ka ba ya shiga cikin zaka mana imana shi rakazin a nan akwai wata magana a gaba cewa ana riskan da rikazi ne zakka ne ko kuma a'a zakatul fitr yake shiga an gane malamai sun fi rinjayar da shi da wato bangaren kaman zakka ne kaman shi ma an gane zakka ne a tunda an ce ka same a lokacin da ka bada amma shi ka'idarsa shine ba sai ya shekara ba a lokacin da ka samu kaman amfanin gona kenan lokacin samu su shine lokacin fidda su ba sai ka aje sun shekara ba to shi ma ƙa'idar rikazi kenan a lokacin da ka samu za ka fidda kuma ɗaya bisa biyar za ka fidda wannan shi ne magana mafi inganci ta malamai idan ka same ta a ƙasar da akwai mai ita sunan abin tsantuwa ba rikazi ba eh kawai tsantuwa ne shi dama ya riga ya siya ƙasar mallakinsa ce sai aka zo ila ko kai ka zo kana masa aiki a gona kana tono kana tono ko zaka tona zaka tona masa rijiya ko na abu makamacin haka sai ka tsinci wannan abun ba naka bane amma kai ne kawai a jeji inda ba mallakin kowa ba ka tsinta ya zama naka ka je ka fidda ɗaya bisa biyar ka fidda haƙƙinsa sai ka ci gaba da amfani da sauran a kai kai kai wannan wannan mallakin daban ne mala ana maganan mallaki naka na karan kanka yanzu waye zai ce nizar wajen shi ne shi kadai hana kamar misali kai ne ka siya waje gona ce fili ne gida ne kaga wannan mallakin ka ne amma jejin Allah wanda ba na kowa ba wannan duk wanda yace nashi ne ma yayi ƙarya yi ko mm to kaga shi ko me kashe je binne inda ba kwa ba ka ganganci ne ai wanda ya tona nashi ne ya je tafi in wannan bai sani ba kenan kai dama an ce maka inda zai kasar da ba mamluka ba ce yawa shine sharadin idan ya zama to akwai mai ita kaman gonar wani ne aha wajen gidan wani ne filin wani ne tsintuwa sunan abin ka ba shi kayansa tsintuwa kai kaman mutum ne ya jefar da abinsa ka tsinta yawwa shi ne ƙa'ida eh ko eh na sannan kamar tambayar da kai malam ɗazu malamai suna da aujuhi wajen fuskantar da rikazi da zakka an gane ko suka ce ana haɗa ta da fai'i akwai abin da ake ce mai fai'i shine idan aka je aka yi yaƙi aka je yaƙi ba a gwabza yaƙi ba kafirai suka gudu aka kwashe duke su a matsayin ganimar sunanta fai'i fai'i ake ce mata to wannan shi ana riskar da shi da rikazi an gane ko sai suka ce sharuɗan shine na farko idan ka lura ba za ka haɗa shi da zakka ba saboda zakka sai ta kai shekara ta dukiya sai ta kai shekara kaga wannan sharaɗi ne shi kuma rikazi babu wani a ciki abu na biyu shi rikazi ana fidda shi ne daga abin da ka samu misali zina da ka samu to shi za ka raba biyar ka bada azurfa ka samu shi za ka kuɗi ne misali ka samu naira to da ita za ka yi in sefa ne in mawaye to amma in zakka ce a ce kana da kadara ne kana da gidaje kana kasuwanci da su suka kai ni sabon zakka idan ka tashi fidda zakkar su ba wai gida za ka fidda ba kimar kuɗinsa za a yi sai a fidda kuɗi shi kuma rikazi kaga daga shi za ka fidda kaga kenan ba za ka haɗa shi da zakka ba abu na gaba shine sai ya kai shekara shi kuma a lokacin ake fidda shi ba sai ya kai shekara ba sannan fai'i inda aka ce a ba da fai'i nan ake kai likazi an gane ko ita kuma zakka ana ba da ita ne ga nau'i takwas da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin suratul tauba inna masadaqa lil fuqara wal masakin zuwa mutum takwas nan amma fai'i kaga ba a ce za a ba mutum takwas nan ba idan muka duba sannan shi ma rikaji ba a shar'anta wannan ba da kaga baya cikin zakka ba a riskan da shi da wancan zakka sannan shi kumusi ake cirewa ɗaya bisa ita kuma zakkafa ushiri ne ɗaya bisa goma mafi karanci kuma shine rubu'i ɗaya bisa hudu a rubu'in ushiri kai in ka ko ushiri ka raba shi gida hudu ka cire kaso ɗaya ina ga za mu dakata a nan saboda lokaci ya ja sha biyu da wajen minti goma sha hudu dama yana ganin darasin nan ba zai ke wuce awa ɗaya ba maza ma'adani haka da ake ce masa ni ban san sunan shi da hausa ba ma'adani ma'adanin ma ake cewa inda da ake ciro uranium menene zinare a tono shi a ƙasan nan shine da ake cewa ma'adani ma'adan nan ban san me wa san sunan shi da Hausa malam kan sunan shi da Hausa eh Rami to Rami kuma ai wannan suna ne wanda yake mushtarak shi ma na ce masa Rami ko eh da da Hausa ma kusan ma'adani ake cewa yawa ai akwai yanzu kamar ni zaɗin an ce ana akwai inda ake ciro zinare ne ko mene zinare ko uranium na sauransu akwai inda ake ciro coal da sauran kamar mu a Najeriya akwai guraren da ake ciro kol da sauransu azan to insha Allah za mu takaita nan abinda nake so da ku shine sab na ba ya sani suna fidda ba su fidda ya kamata su fidda ai ko to ai ma dan ko da yake wai na ma na gwamnati suke fidda wani din su mallakin su ne ga gwamnati su wannan ai suna mallakan abu ne kawai kai tsaye sun mallaka ba su ya suka yi a wajen wani ba na abin da nake so da ku shine duk inda muka yi bayani akan wasu sharuɗa sai ka rubuce su har da ce sharuɗa fa'idoji akan kaza saboda tambayoyi da ake gudanarwa a imtihani mu ce misali za mu ciro fa'ida kaza abu kaza ne da sharuɗa kaza abu kaza yana da abubuwa da suka hana to wannan a dinga dawwane su ana haddacewa a dinga rubuce su ana haddacewa an gane saboda irin tambayar da za ta shigo ko meye bambancin kaza da kaza masalin kamar yanzu a ce maka me bambanci tsakanin zakka da kuma fai'i a da kuma rikazi shin za ka haɗa zakka da rikazi ko kuma fai'i da kaza an gane ko me bambanci tsakanin zakar ‘ya'yan itatuwa wayancan da kuma abin da ya shafi kuɗi wanda ba wannan ba da sauransu da irin wannan shuɗin da sauran da a dinga kiyayewa Allah samu dace za mu takaita a haka abin da muka yi daidai a Allah ya ba mu lada kuma dacewa ce wanda muka yi kuskure kuma saboda ƙarancin ilimi ne da kuma